alhamdulillahi waqfa wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar laraba 20 da shidda ina jin ko ko da biyar ga watan rabi awal jirma ki sallallahu alaihi wasallam daga banka zuwa madina shekara dubu da shekara dari hudu da arba'in da bakwai muna fata wa bangiji ta ana datar da wani darasinmu wanda muka saba gabatarwa a wani littafi mai albaka subata salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha na shehu malami الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله mun gangaro zuwa cikin inda malam ya yi bayani akan tahiya nau'i daban-daban akalla har guda shida wanda kowace an samo daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau kuma za mu tashi akan bayani da malam ya yi dangane da salatun manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗanwa yin salati ga annabi muhammad alaihi salatu wassalamu wajibi ne a cikin rayuwa kuma duk wanda yake son falala to ya lalace ya dawama a yawaita salati ga annabi Muhammad alaihi salatu wassalamu dan Allah da kanshi ya faɗa cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da kansa da mala'iku suna yin salati ga manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki yayin kira ga mu'mine yace kuma kuwa annabi salati kuma babu shakka ya uwa salatu annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai farala wannan addu'a ce mai zaman kanta da mutum a ce zai daina yin kowace addu'a idan yana da bukata a wajen Allah salatu annabi kadai zai yi to ya ishe shi da haka yan uwa mu yi riko da salatu annabi Muhammad alaihi salatu wassalam wani bawan Allah ya ce ya rasulullah zan lazamci yi salati gare ka a dukkanin rayuwata annabi ya ce mishi idan yakfi hammuka babu shakka a lokacin da kai haka kwa to duk wata damuwarka za ta yayi ma'ana zai isa maka daga kowane abin da zai iya damunka zai zamanto maka biyan bukata daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala da haka ana son duk addu'ar da zaka yi kafin ka yi ta ka fara da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka rufe da salatin manzon Allah wannan addu'ar idan ka yi ta sunanta nokiliyar dan ba yanda za a yi ka roki Allah madaukakin sarki kafin ka yi addu'ar kai wa annabi salati bayan ka gama ka rufe da salatin manzon Allah ba sai Allah ya karba maka wannan duk abin da ka roka haka mu rika yin kokari muna yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi salati ake da haka ba mai yawa annabi salati ga ahlus sunna yasa gari bul tafan sunna duk inda aka zo bayani akan manzon Allah sai an ce alaihi salatu wasalam ko a ce sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna shi yafi kowa soyayyar annabi dan shi yafi kowa yi wa annabi salati da haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara wa annabi aminci to malam da yake yana kawo sufofin sallar manzon Allah ne kuma a cikin sallah akwai salati ga annabi Muhammad yasa sai ga waɗanda suke yan bidiya wanda ba sa kaunar alu suna suna musu shari suna ta ba sa addu'a ai gusawa annabi salati ƙarya suke alu suna shike wa annabi salati kuma salati na gaske domin salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin shi a cikin sallah haka alu suna yana wa manzon Allah salati ne a inda ya dace a yi a gurin da ya dace a yi haka magana a ce sai an gama sallah a ce salata annabi goma goma kurfalla wa kafa uku uku wani mamaye amma a inda annabi yake wa kansa salati a cikin sallah idan mun zo mu ma muna yin wannan salatin ka ba wani masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ahlus sunna to shine malam ya kawo salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam wa mawdi'uha wa siyaguha ko wasigata ko siyaguha kenan salati ga annabi a cikin sallah da inda ake yin shi ashe shi salatin akwai inda ake yin shi to mu ahlus sunna muna yin shari'a inda ake yin shi yawa su kuma yan bid'a suna yin shi wa ina a inda ba a yin shi kuma sun ce wasu ne suke annabi salati ai duk gurin da ake bukatar a karuwa sai ka turare ka zama ai ka bata ai ya ka ce to ai ya bulwa tsada to duk da bulwa tsada ba a bukatar shi a gurin ko ba haka ba yawwa amma idan ana bukatar turare a gurin a lokacin da kake kawo turare duk yadda yake da kima da daraja yawa salatu manzo Allah sallallahu alaihi yasa malam yace salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam mawdu'uha yin salati ga manzo Allah da gurin da ya dace a yi da kuma sigar yanda salatin ya dace a yi shi da zai ci salata annabi goma goma kafin kai biyar ma ya ce ƙurwa Allah uku uku kafin ka yi ɗaya ya ce fatiya da alamun shira da izaja kafin ka yi alamun shira ha ya ce ko da yake baka jin suna karanta ƙurwa Allah sai ga matattu ka san zama da ƙur'ani ba kamar farmasi kowace addu'a akwai akan abin da za a yi ta Allah samu dace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli ala nafsihi fi tashahhudul ula wa ghairihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana wa kanshi da kanshi salati a tahiyar farko da ma wanda ba tahiyar farko ba akwai waɗansu rubuce-rubuce wanda za ka iya samun kamar mazhabar malikiya waɗansu su ce ba a wa annabi salati a tahiyar farko a annabi yana wa kanshi salati a tahiyar farko kun fahimci wannan yana a tahiya ta farko a sallah idan ka zo ka wa annabi salati gashi an ce shi kan shi annabi muhammad yusalli ala nafsihi fi tashahudul ula yana wa kan shi salati a tahiyar farko wa ghairihi da waɗansu gurare daban-daban wa sanna zalika li ummati kuma ya sunnanta yin haka ga al'ummar shi yana ana so mu rika wa annabi salati tun a tahiyar farko sannan kuma a sunna ne ga al'ummar manzo Allah yin salati ga annabi a cikin tahiyar farko haisu amarahun bi salati alaihi ba da salamu alaihi ta yadda Allah madaukakin sarki ya yi umarni da yin salati a gare shi wa allamahum anwa'an kuma annabi ya koya sahabbai ko al'ummar shi nau'i nau'i min sigata salati alaihi na yin kama ko kuma suffa ko lafazi na yin salati gare shi shi salati annabi sallallahu alaihi wasallam ba gaba gadi ake yin shi ba a rika yin shi wanda shi manzon Allah ya ce a yi da haka yanzu za mu ji mara ya kawo salatin manzan Allah ɗaya bayan ɗaya har guda nawa har guda shida ko bakwai har guda bakwai kamar da ya ka tahiya guda nawa guda bakwai ya ka salati na annabi sallallahu alaihi wasallam nau'i daban-daban guda bakwai yana za mu ji shi wannan kuka ina da har yi mana kare yanzu za mu siga ta farko na salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam siga ta farko shi ne Allah musalli ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan salatin kaga yan shi a ba sa yin shi saboda shi ya gama iyalan gidan manzon Allah da matansa su kuma suna cin mutuncin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Aisha da haka ba za su iya irin wannan salatin wannan sai ahlus sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa wannan kuma shi kai shi yana yi shi ne Allahumma salli ala Muhammad Allah ka yi tsira ga annabi Muhammad wa ala ali baitihi da kuma iyalan gidansa ali baitul rasul alaihi salatu wasallam matan shi da 'ya'yan shi da jikokin shi akwai waɗanda suka samu ma faralar zama daga cikin iyalan gidan manzon Allah irin su Sulaiman da Faris wanda annabi Sulaiman min namin ali baiti Sulman yana daga gare ni kuma yana daga cikin iyalan gidana shi farala ce kawai Allah ya bashi saboda shi mutum ne wanda yake ya sha wahala lokacin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya ji ana bada labari ya taho a guje a tsiyace dan ya zo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin walakanci da ba a yi masa ba har sai da take manzo Allah ya umarni aka falso shi aka yanta shi kowa yana farin cikin shigowar shi musulunci da samun incin shi yana so ya amshi shi annabi ce ku kyale suleiman sulmanan min na min ahalin baiti kaga shi ba cikin fadi manzo Allah yake ba amma ya zama yana daga cikin iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ali Muhammad kenan to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali baiti Allah ka yi tsira ga Muhammad da iyalan gidan shi wa ala azwajihi da kuma matansa wa zuriyatihi da zuriyarsa idan ka ce zuriya da jika ya ki ta jika jika ka iyayen ɗanka da jikanka kama kunne to shi kuma ɗan shi ba wanda daga ya koma gudun hausawa a yi da kaji gudun masu hausa gangariya za su baka wajen hawa-hawa har shida ya da kyau ko masu nan hausa ba yaranmu ne mun gada amma da an ɗan yi gaba sai ga kowa yawa da gasa saboda ba bashi muhimmanci ba mun yi bai boko yaren nasara turanci faransanci ma muhimmanci a kan yarenmu a ga wani gaskanci ne allah ya samu yara ya kamata mutum ya zo rubutar da uwayenka da kakanninka ba ya musu bala'i gayya ma bala'i kuma ka bibi da yarenci a kan nan ya kamata yarenka ya muhimmanci a kan nashi bale ba yarenmu ya fi kusa da faransai ai da addini ko inda abu da ya ma ya ga yana da kusurci larabci yawa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya cigaba da taka masu laja ala ali ibrahim kamar da kai tsira ga iyalan ibrahim innaka hamidun majid Allah kai ne abin yabo wanda kake mai girma wa barika ala muhammad Allah kai albarka a bisu muhammad wa ala ali baitihi da iyalan da iyalin gidan shi wa ala azwaji wa zuriyatihi da kuma matan shi da zuriyar shi kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka ga iyalan ibrahim innaka hamidun majid ya allah kai ne abin yabo wanda kake abin girmamawa ko mai girma wa hada kana yad'u bihi huwa nafsihi sallallahu alaihi wasallam wannan salatin da muka karanta na fari ai daga kowa ya iya shi ko to manzon allah yana yin addu'a da shi shi karan kanshi annabi to da ya kamata kowa a ce ya yi wa wannan hadisi ko wannan salati na manzon allah kyakkyawar harda dan shi ne matattakalar farko wanda annabi da kanshi yana wa kanshi wannan salatin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa haza kana yad'u bihi huwa nafsi sallallahu alaihi wasallam annabi da kanshi yana wa kanshi salati da wannan mun ji dai ko sai na biyu shi ne allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wannan shine salatin manzon Allah gangariya na biyu kuma ba so karkata kulawa ka dauko wani bangare na salatin farko ka cike da nabi ba a san haka nan bidiya ne su ake kowanne ka yi shi gangariya original yadda shi manzan Allah ya yi shi a wannan siga a wannan sufa kai ba ka tashi ka yi shi haka mun ji salatin manzan Allah da biyu ke da ko haka hanyar babu salatin fatisi babu salatin tanajira babu salatin nariya ko min ake sha yawwa na uku shine Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبرا... وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا شيني نأكو ذاك كوني ينادى سلنشي نسيغ شي تمسمى نبا وانا شيني صلاة منزع الله صلى الله عليه وسلم wanda bawacin gidan salatin ibrahimiyya na uku kenan daga cikin salatai guda bakwai sai na hudu shi ne allahumma salli ala muhammad mana allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi shi da wannan lafazin allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi kenan babu tsara sai ka zo ummi وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan shi yake da kaman canji akan na baya fasara shine ya Allah kai salati ko kai tsira ga annabi Muhammadu annabin da yake baya rubutawa baya rubutu za ka tona rumi ne ke da wanda bai san rubutu da karatu ba shine ma'anar ummi wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba haka wahayi ya zo mishi aka tara shi a matsayin mazo a lokacin da shi ba marubuci ba kun ba makaranci ba ya sa mala'ika da ya zo ya tara shi a garin hira ya matse shi annabi ce da ya matse da sai da na kai matukar jin zuwa me ya mishi ikra ikratu shi zo ya ce ne ma'ana bai kare sai ni ba makaranci bane ban yi karatu ba ya sake shi ya sake kama shi dai sosai ya rungume shi ya matsa shi saboda a nuna mana neman ilimi sai an sha wahala sai an yi zuwa ba a samun karatu da ragwanci ya sai ga abin mamaki ga ɗaliban ilimi saman bangaren boko mutum ya zama rago ana kura a cikin kalar yana gengidi a kare bai san sai an kun jaraba da wata biyu da kuma sai gyaran mahukunci da kuma wannan kan yi yana ayi shirme ne ake da wurin ne zaka jajirce da abin da aka yi ka iya wani ɗalibin ilimi da aka yi jarabawa aka ce wani ya gasa mai ce ba dole ba haka yake haka fariya eh sai ta ai inna allaha la yudiu ajra man hasana amalahu ai Allah ya ce baya tozartar da sakamakon mutumin da ya kyauta ta aike shi yace ni tun da aka fara karatu na kyauta da aiki na ba malamin da zai zo ya yi mana darasi sai na mayar da hankali na zuwa gare shi sai na rubuta sai na karanta sai na maimaita karatun ko sai na iya shi yasa da aka ce wanda kai kawo tajar ba ce ba dole ba mutane sai kamar yayi fariya kaga ya kare kashi da ni na hujja inna la la yadu ajra na salamala dole ne bai kamata ya haka ba amma da aka kana da gaskiyar shi ko to amma kai ba kai ba yau kayi shome gobe kayi shome an zo kana gangadi da sauransu an yi kuskure ka zo ka jefa da kai kuma sai lokaci ya kasa wallahi ma na samu adda bara bare bare zabi ko baka zabi ko wallahi jaraba gare mu wata adda za maka adda tana yi adda tana yi amma a inda kai aiki ka gama da aiki sai gama da addu'a ya kuma dage mu yi karatu kar mutum ya zama rago a kowane karatu ba samun ilimi ta hanyar ragwanci a nan sassa an same shi annabi ummi wanda baya rubutu baya karatu amma aka ce karatu ta shi ba mai karatu bane aka matsa yi sosai dan a nuna mai ba a karatu sai an sha wuya yasa da yaje gida ma ke cewa Khadija zammilu ne zammilu ne kirihe ne da bargo ke lullube ne yana karkarwa kace bai ma ta haba ke dai bari ce wallahi wani abu ne ya same ni a cikin kokarin dutsen nan ya matse ni yadda na yi zuwa sosai waye ce in yi karatu na ne ba mai karatu ya ba ta labari ta yana jin tsoron kana dai ko shaidani ne mata ce a ai na ai wallahi la yakzu kallahu abada har abadan Allah ba zai walakanta ka ba kai da kake sadar da zumunta kake taimakon gajiyayyu kake kaza kake kaza ta zara miki waɗansu dabi'un da a jahiliya ma in kana yin Allah bai walakanta ka ta kwantar mai da hankali shi ne aka ce idan zaka auri mace ka auri wanda za ta zo maka uwa kaga wannan ta ɗauki matsayin uwa anan wanda in ɗanta ya hankali sai tashi sai ta kwanta mai da hankali sai ta ɗauki jarumta ta kwanta mai da hankali amma a zika in kaje ka samu matsala in ka zo ka ce wallahi na shiga uku ita kuma ta ɗaura hannu a kai wallahi mu lalace namu ya shiga uku ko ba haka ba sai ta sa uku ta ƙara sarar da kai amma ita ya ta ƙarfafa shi saboda wai tana ɗaukar matsayin uwa tana ɗaukar matsayin mata sai ya auri mai hankali mai nutsuwa ta ce abadan Allah ba zai kunyata ka ba ta zara mishi abun da hankali zai kwanta a ƙarshe mace ke tashi mu je gurin wani dan uwan baba wanda shi yayi karatu ya san zai bada labari ana zuwa aka zube mai labari yace tabi yace wannan ai malaika ne yazo ma yace Allah ya gwada Allah ya sa ina na raye da karfi na a lokacin da mutanen garin da za su kore ka daga garin ku da yan taimake ka za su kore ni ne ko eh ba wanda zai zo da irin wannan tsarin naka fata sai mutane sun kyabace sun kore shi yasa ko kai yanzu a gidanku in babu ahlus sunna in kuzo da sunna to gashi uku da ka za ta fi kyale gashi ba yanzu zai ka muku a yanzu zai ka hadisi yanzu ce haram yanzu zai ce bakyau yanzu zai ce Allah ya ce ko ba haka ba sai ga an kyamace ka saboda mai kayi riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayi riko da alqur'ani to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ta kai Allah ya saukar mishi da sauran ayoyi yanzu sai ya zamanto bai san karatu ba da kuma ba rubuci ba da magashi Allah yana masa wahayi shi yasa abin ya ba su mamaki da yake busar Allah ba suke ta yarfe yarfe maganganu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiran dabir ummi annabi ne wanda wahayi ya zo mishi a matsayin shi na wanda ba a san da rubutu ba ba sai da karatu da balle a ce amma duk da haka sharrin maki malan garbi da sharrin maki ta suke asatirul awwali da katabaha fahiyar tumula alaihi bukuratan wasila tatsiniyar mutanen da ce yake rubutawa kaji ba yake zuwa gurin tsofaffi kasashe da ladabi in suka yi mai tatsiniyar da sai ya rubuta ce yake zawa sanya da barace na karantawa mutane da to kuma ku je ku rubuto wala ku je ku rubuto irin abin da ke rubuta kuma za ku iya to da haka wannan shine ma'ana Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi Allah ka yi tsira ga annabi Muhammad wanda yake ba a san shi da rubutu ko karatu ba da iyalan Muhammad da ma sallaita ala ali Ibrahim kamar da kai salati ga iyalan Ibrahim da albarka ga Muhammad wanda yake annabi ne al'ummi wanda bai rubutu ko karatu kafin haka sannan da kuma iyalan shi Muhammad kai albarka kamar da kai albarka ga iyalan Ibrahim fil alamina cikin dukkan halittunka innaka hamidun majid ya Allah kai ne abin yabo kuma wanda kake mai girma mun ji nau'in salati guda nawa guda hudu saura na biyar na biyar shi ne alamu salli ala muhammadin abduka wa rasulun ya Allah ka yi tsira ko ka yi salati ga muhammad bawanka kuma manzanka kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda ka yi salati ga iyalin ibrahim wa barik ala muhammadin ka yi albarka ga muhammad wanda bawanka ne shi kun manzanka ne abduka wa rasulun wa ala ali muhammad da kuma iyalin muhammad kim kama barakta ala ali ibrahim kama yadda ka yi albarka ga iyalin ibrahim wa ali ibrahim ko da kuma iyalan ga iyalan ibrahim an mamaye ta kuma kace wa ala ali ibrahim da kuma iyalan ibrahim kenan daya ali muhammad ne ko ya yake alam Allahumma salli ala muhammad abduka wa rasulun kama sallaita ala ali ibrahim وبارك على محمد عبدك ورسوله وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم to anan gurin sai sa ala ali ibrahim wa ala ali ibrahim sai ce akwai kuskure a nawa kenan kai nan ya ne kai ma irin nawa kai da kai dinmu gyara na mu banna ne kama barakata ala muhammad wa ala ali ibrahim kana sai an gyara shi mu fahimci da shi ga yadda yake اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم كذلك سكتبي كما باركت على شما كارائي kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim kenan daidai ne kamar naka haka nan daidai ne ne na yi yawa kama barakta ala ali ibrahim wa ala kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim haka nan daidai ne abin da kai mamaki me yasa aka zo da ali ba ambaci shi ibrahim ba da farko kama sallaita ala ibrahim mubarak ala muhammadin abduka su ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim yanan ko da an kawo ali ba a kasunan ba duka ɗaya ne yanan domin a kalmar larabci in aka sa ali to shi ma wanda aka ambace shi yana ciki ina ko ayin qur'ani yana ga wanda suka tabbatar da wannan yanan wannan shine nau'i na biyar sai na shidda Allahumma salli ala Muhammadin وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan shine nau'i na shida daga cikin salatu annabi sallallahu alaihi wasallam sai na bakwai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid wadannan dai sune salatin da suka inganta akwai wadansu salatai da yawa wanda an same su daga cikin sahabbai amma wadannan guda bakwai sune ingantattun da ya kamata a ce idan mutum ya tashi yin salatin manzon Allah zai ɗaya daga cikin su ko ba so ka ɗauko ɓangaren wani ka cike da wani kuma da muka faɗi idan ka fara to ka kare shi da yadda ya zo ba rabin wannan ka ɗauko rabin wancan duk wanda gani an canza wata kalma to idan ka zo ba za ka ce barka ɗauko wancan ka zauna a wurin ba sai ka yi shi kamar yadda yake wannan shi ne ingantattun salatin annabi muhammad kuma ne suka fi kowanne lada sai dai da za a ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka yi wannan inda an ce albaqilu mazukitu inda huwa babu babban marowaci kamar za a ambaci annabi a gurin shi kun bewa annabi salati ba mala'ika jibril ya zo wa manzara sassa a lokacin zai hau mummari haka ta annabi ya ce amin kamar su takalar warko ya taka masu takalar ta biyu ya ce amin na ɗau kuma ya ce amin da ga masalla sabai su ce mun ji kayi amin su uku ya ma'aikin allah mai faru ya ce mala'ika jibril ya zo daga cikin irin abubuwan da ya zo da shi shine ragi ba amfun kamar a kalmar larabci idan ka mai da a hausa kamar ka ce allah ya wadarar shi wani ne mutumin da watan ramadan ya zo da yi kokari yin aikin da har Allah ya sa shi aljanna ba malaika dindi ya tsine mushi annabi shi abu na biyu ya ce rajiba abu kaman kalma ce idan ka fassara ta a yaren hausa za ta ba kaman an turmuza hancin shi amma da za ka fassara ta diran kaman ka ce Allah ya wadarar shi ko Allah ya tsine mushi mutumin da ya raye da uwayen shi bai kyautata musu ba matakar kyautata wa da har Allah ya kalli kokarin shi akan kyautata musu ya shiga da shi aljanna malaika ya tsine mishi albarka shi kuma Allah ya shi abu sai na uku wani na uku na'am yawo ma'azar shari mutumin zai ji an ambaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa annabi salati ba shi ma mala'ika ya la'ance shi kuma annabi ce amin da wani malami ce idan za ka sa kanka da tsinuwar mala'ika da amincin masa Allah dole idan ramadan ya zo ka shirya wa kanka ayyukan alheri dan ka samu Allah ya yarda da kai ya baka aljanna dole idan kana tare da mahaifanka duk yadda za a yi ka yi iya matukar kokari tukuru har Allah ya kalli Allah ne zai kalla ba su ba ba wani ba ka yi iya matukar da har Allah da kanshi zai san lalle ka yi kokari akan uwayenka ya ma gafara ka shiga aljanna idan baka yaka mutum malaika ya tsine maka albarka annabi ya ce an ga shi da uku ko bisa da kaga mutum ya shiga wani hali galibi ka tambayi yaya ya rabu da uwayen shi duk wanda bai rabu da uwayen shi lafiya bai musu abin kirki ba in ba sa abin to baya samun ingancin rayuwa za a ga shi yana cin karo da matsaloli har ya gama rayuwar shi wallahi duk wanda ya rabu da uwayen shi lafiya ko wallahi za ka yadda za a yi kai idan ma mutum yana kyautata ma uwayen shi ba idan waka ce kana so gaba shi sai dai a sallah ai kun gane a sallah ko ba sallah ko dole daga bayan shi ai gaba yake da kai ko ba haka ba shi ya sauka gaba gara da baya wallahi duk mutumin da ya rike kyauta ta ma uwaye to za a ga ba yanda za a ga bayan shi sai dai a sallah kawai haka mai kokari mu kyauta ma uwaye iya matuka sahabbai bayan ma kyautata wanda suke uwayen su dare har zuwa suke tambaye manzo Allah akwai abin da ya rage na biyar uwaye akan bayan sun mutu sun gama da suna rayuwa annabi ya ce musu iya kwarai ba ku rika yi musu addu'a ku rika zumuncin da in ba dan su ba za ku yi ba duk inda ka san uwayenka suna zumunci idan sun mutu yanzu hakkin wannan zumunci ya hau kanka in ka yi haka biyayya ka musu in ba kai kuma ka musu ka musu tawaye ka musu ɗarkar hanci ka rika yin saraka don su ka rika musu addu'a ka rika zumunci don su ka zo ka ta karo ga da wani dattijo ko dattijo wa waye ai ban san ta yi kwarai ba dan gidan wani Allah sarki sai ga yana hawa ya kuka ko ba haka ba Allah ji kan wani Allah kaga zai ba mahaifin naka ko mahaifin naka addu'a kai yanzu dan shi ne ka zo ka gaida ba kuma haka da to wallahi muna kaga zai yi maka addu'a alkhairi kuma dan uwayen naka amma wallahi shi wannan birni ne kawai ba roje dangi shi in ka taba shi ma shi bai ma san yana dangi a kawai ba yasa magabata Allah ya ji kansu wanda daga cikin magabata ce ko sallah ya zo in yi sujada a sallar nafila baya dago kanshi sai ya tuno mutum 70 a cikin dangin shi ya musu addu'a Allah biya a cikin zaka tsaye da wani kace ga mun mutum 20 ko 30 a dangin ka ne sani bangaren wani ba balle shi dan buri ne kawai ba ba ruwan ne wanda suke kawai to wannan wani irin musulunci ne dangin ka dangin ka ne ba hatta shari'ar musulunci don ta nuna mahimmancin dangantaka idan ka tafka laifi aka ce ka biya diya ko laifin da za ka biya diya ba ta aka yi a hudu a kudin gaba dangin ka aka ce a tattaro na bangaren uba gaba ɗaya su za su biya wa diyyar don su san ɗan uwansu ya yi matsala idan sun kasa ta turo ɓangaren uwa amma yau duk wani sinadaran da zai ba mu damar zumunci mun riga mun barci kawai kai in ɗan siyasa ne idan kana son ka a ga 'yan fartun yawa ko ba haka ba in kai kana aiki wancan kamfanin burin ka in sabga ta sama a ga 'yan wannan kamfanin na so zo galibi haka muke idan kai mai kuɗi da ɗan kasuwa da kana tashe idan kana sabga ka fi jin daɗi ga 'yan wannan harkallar taku za a ce ko 'yan ciwaciwar taku sun zo sun cire gurin ba ruwan ka kalli danginka ina suke bai ma damu kai dangin nashi ma in yi zo yana ganin sun yi daidaitar shi amma yana amsa su zama musulunci kuma ya kamata mu gyara abinda musulunci ya zo da shi idan ka wani wani kamar wani ba har yanzu da sauranka musulunci ka baya cika isa mu diba salatin annabi sallallahu alaihi yadda ake sanyawa ali da zuriya ha dan a san muhimmancin zuriya zuriya wani abu ce wanda a cikin musulunci bai kamata mutum ya manta da ita ba muna cikin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam muka salati na nawa na bakwai wanda shi ne muka ce guda bakwai ɗina su ne ingantattu daga cikin salatan da ya kamata mutum ya iya da an ce awa adam salati sai ke to muna bayanin muka ce an ce mala'ika ya la'anta ko annabi ya ce amin ga wanda aka ambaci annabi muhammad bai yi mishi salati to dole ne kaga wannan a idan an ambaci manzon Allah kana in kace alaihi salatu wassalam ka bai salati in kace sallallahu alaihi wasallam ka bai salati an gane ko amma cikakken salatin manzan Allah da za a zo ana maganar addu'a ana maganar a buɗe ta da salatin annabi a an gane a rufe da salatin annabi to ka ce sallallahu alaihi zaka ce ka annabi salatin kai ma ka san ai baka kyauta ba kai ma ka zurfawa mana ya ka diba ɗaya daga cikin irin waɗannan salatai da makaranta guda uku Allahumma salli ala Muhammad ko Allahumma salli ala Muhammadin nabiyul ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim har ka kai gashi sai ka diba ɗaya daga cikin waɗannan ta ka yi sannan sai ka roƙi Allah a cikin bukatarka sai ga Allah maɗauki sarki ya biya maka mara ya kawo kuwa ilu muhimma fi salatu annabi wato abubuwa masu fa'ida masu muhimmanci a kan salatu manzo Allah yace fa'ida ta farko duk da wannan ina ga darasi ne mai yawa ba ma ki matsalar kishi wajen karatun gaba yace kamar mafi yawan nau'ika na sigar salatu manzala sallallahu alaihi za ga lissafi ya zikir ibrahim nafsa ba ambatan adam ibrahim ga karan kai sai a ce ali ibrahim kawai mustaqila ala ali sai a ce ali wa inna ma fiha amma a cikin ta akwai kama sallata ala ali ibrahim yace dalilin wannan shine ali rijalan kamar a ce iyalin wani a lugar larabci to ya tanawala rajulu kama ya tanawala gairu yana nufin hadda shi mutumin da aka ambata aka ce iyalin nashi a larabci an ce iyalin wani hadda shi da za ka ce duk iyalin wani allah ya musu kaza kai ka san in alkhairi ka ambata hadawa idan kuma tsinuwa ce kai wakaci allah tsinu musu subhanallah haka hadda shi da shi ne halittar larabci kenan idan an ce al shi ne mara ya kama misali cikin alkur'ani inna allah ta fa adama ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على آل الله يا ذاتي النبي آدم da Nuhu sai yace wa ali ibrahim yace bane ibrahim yace da iyalin ibrahim wa ali imran da kuma iyalin imran kaga da aka ce ali ibrahim akwai yaquba a ciki akwai ishaq a ciki akwai annabi yusuf ko kaga hadda shi annabi ibrahim kansa da aka ce ali imran to ali imran da fami imran da wadan biyu ce akwai musa dan imran alayhi salam haruna shi mawa dan imran akwai maryama binat imran allati asara farjaha mana faka na fiha kaga maryam diyal imran da kuma dan tawa isa kaga duka waɗannan kenan da Allah yace ya zabi annabi adam da nuhu sai yace da iyalin ibrahim da iyalin imrana Allah ya nabi su akan dukkan waɗanda suke zamani da su su ne sama da su malamai suka ce ali ibrahim kiran da aka faɗa har manzan allah sallallahu alaihi wasallam waye kakan manzan allah na baya an ce za a bayan kono shi ne wa annabi ismail ismail dan wane ne dan isa haka ne ko misali dan ibrahim da yanzu sun ce kaga kenan da an ce ali ibrahim hatta manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin wannan salati to shine wannan cikin ali imran ayat 33 mana ya kara kata cewa inda Allah ta illa arlut najaynahum bis sahar lokacin da Allah yake magana an dirkake wani birni gaba daya a masu juyin wani sai ce sai dai arlut iyalan lulu kaga ba za ka ce kenan shi ban da shi tun da aka ambaci sai dai iyalan shi su kada ya ka tsame kenan shi ma yana daga cikin ambatan nashi ke nuna shi yana daga cikin wanda aka tsiratar amma a cikin iyalan duka suka tsira a illa a ju zama firga birina yawa eh tsohuwar da dadu mummunan tsohuwa tana daga cikin wanda aka halaka kaga ita ma mata yi Allah ya ce fasiri bi alaka bi kitse min alai wala taftinukum ahad illa mura'atak innaha ma asabakum ka kwashi iyalanka gaba ɗaya ku bata cikin wani yankin dare sai dai matarka don ita abin da zai same su sai ya same da dan da ita ake kulla-kulla da ita ake luwa da ita ake maɗo kuma ya fita da su gaba ɗaya ana fita ta ce ita ta yi mantuwa sai ta koma ya ce allah zaka taki gora na bashi an gaya musu na ha musibu ha ma a sabon na bashi an gaya musu abin da zai same su zai same ta an mutu da ita amma ta dawo ba shi kenan ba mala ya kama sani da wannan ne yace mun kaulu sallallahu alaihi wasallam salli ala ali abi aufa akwai wata fami da annabiwa addu'a yace Allah kai tsira da iyalan baban aufa kaga kenan tun da ya amince shi har shi a ce ba za ka ce iyalan ka dai ba haka yace lafazin ali baiti ka kaulihi ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait innahu hamidun majid cikin suratul hud inda Allah madaukakin sarki ya ambaci rahmar Allah da albarkashi ga iyalan gida nan ba kissa dai ta annabi Ibrahim ke nan dan Ibrahim dakilin fi nan Ibrahim ya shiga ciki amma ahlul bait aka ci zaka shi ya shigo tun da an ambace shi Sheikh Usman bin Tamiya shi ma ya kama sari da yawa kuma nan ce muku malam ya kwaso dogon karatu ya ba da fa'idodi wanda so muke mu kare babuka da tafi kenan za mu ci gaba sai a tsallaka can cikin babi na alkiyamu ila raka'atu salisa ko mun ga musallati na annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayani akan tsayuwa idan an zo raka'a ta uku da ta hudu yaya manzon Allah yake mekewa tsaye a raka'a ta uku mun yi tabi mun kare ka kuma ci har mun yi tahiya a cikin tahiya mun yi wa annabi salati inda ake yi shi yawa shi salatu annabi ana yin shi ne a cikin sallah a bayan tahiya ba sai an sallabe ba a cikin salatu annabi goma goma annabi ba a nan ba yake yi yana yi ne a bayan tahiya jama'a yawa mu rika yin da yake yi kaga dai shi aka ce ya koya mutane sallah kuma yayi sallah yace sallu kamar ayatu muni usalli ko kuma sai gashi shi ga inda yake yin salati to dala kuma in kai a rubuce ya ce baka yi ba kai ya zo na adalci ne gashi shi inda yake yi wannan asalin fatiya wata ba sulawa galibi iyayen malamai sun asasa ta saboda bara fatiya da ake samu dabara ce kuma wani lokaci ne aka samu wanda malamai ba sa sana'a kuma mutane ba sa taimakon su sai dan bukatar su ta biya su kuma suka kirkiro dabaru idan an yi sallah sai a ce salatu annabi goma goma Allah yayi kaza to wannan ana faɗin Allah ya kaza sai ka a kai ma kana buƙatar Allah ya ma kaza kaga sai ka je wannan fatiha sai ga an dade sai ga an an ce ayi Allah masha Allah ya buɗa ko ai idza ja Allah ya kawo kaza ai kaga yayi kai ma kana dan kuɗi sai ka dan je hudu wani abu kaga su tuni sun warke bukata ta biya ko ba haka ba aga wannan bai baka tsoro sarakar uku sarakar bakwai sarakar sati ga ba sana'a ga al'umma ba ta taimako su a matsayin masu karantar da su dole su nema kansu mahuta sai za su ka samu dan wani abu ba wai sarakar uku sati ba ko kai ka mutu dan da matarka za ta huta daga taka ba akwai kudin da ya dabiya za a huta ta na kamar ka daga hannu gani na'am sai ka dawoyi amma addu'a dai wanda kake so Allah ya karba karka mance annabi da ya kama gana tahiya sai ce ka zabi addu'a da tahi burge ka bai faɗa haka ba ko an mance karatu ga baya can yace in ka gama tahiya yace ka diba addu'a da tafi burge ka kai saboda nan ne gurin ta wannan azkar din kawai aka ce ai ka tashi ka tahiya ka amma bai hana kana da wasu bukatu kuma ka tashi ka sake sallah in a lokacin da ya kamata a yi sallah ne har lauke yi su a cikin sallah kuma ya kare ka daga hannu don shi daga hannu ma a yi addu'a ba ta ba gani annabi ko sahabbai sun yi ba a bayan sallar farilla amma a bayan sallar nafila yana yi ku fahimci abu ko wani abu ka yi shi a gurin shi yanzu ka yi sallar katil fajr ko ka yi tahiyatul masjid ko ka yi sallah ta neman gafara akwai ta ko ta tuba ko ka yi sallah ta istikhara sai ka daga hannu kike adda wanda ya dace da sunna amma bayan sallar furilla a daga hannu ana adda annabi bai taba yi ba sabai ba su yi ba tabi'a ba su ba taba gani ba wannan azkarkin ake so a kawo أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله حظوا كشي حركة كي كانت آت الكرسي وأنا النبي يتي إن ديك كي أي كنا يتبع صلى الله عليه وسلم ba abin da zai hana maka shiga aljanna illa mutuwa amma da yake duk inda aka gusar da sun aka kabida sai an gusar da sunna kaga ba a damu da yin ta ba anan ana sallar ya kawo daga an tabbata salatu annabi goma goma ulwan lawa kafa uku uku idza jaa da azal musira wane ne wane ne ga ayatul kursi da annabi ya ce in kai ta a bayan sallar furla in da ka kiyaye kana yi kullum ba abin da zai hana ma shiga aljanna illa mutuwa shaitan sai ce kar ku yi kage ulwan lawa da falake da nasin nan idan kai ta bayan sallar asuba guda uku annabi ya ce duk bala'i da zai sauka a wannan wurin ba da kai ba sai ka zo a bayan sallar asar goma garba kai kurwan lahu daya falaki daya nasi daya da atul kursi guda duk bala'i zai sauka cikin dare Allah zai kare ka amma kaga sai a zo a rude ka da wasu wanda ba wa'annan ba wannan annabi ne ce in kai ga abin da za su ma shi ko wannan da yace yi salatu annabi goma goma ina ake da garantin salatu annabi goma in kai a gurin da abin da zai ma shi ne matsalar kuma ai hakuri jama'a abu da aka ce ga wanda ya zo ya koya shi kuma ya koya shi ga yadda yake kai he ka ɗauki wannan koya ta wanda aka ce shi ya kamata ya koya kuma wani sai ya zo ya kirkira nashi kuma sai ya ce kai da baka yin nashin kai da baka san wancan wanda aka aiko da Allah wani magana ya dace akwai adalci a cikin ta ta wannan shine matsalar bambanci tsakanin ahlus sunna da suke bid'a kullum shine problem kuma rashin ganewa inda an gane da ba matsala kai kaga za ka yi wancan naka wanda aka ta iya da kakannin suna tauje ka yi kai kuma kaga ga wanda annabi ya ce aiko to ai kaga kai ma sai ka je ka yi ga haka kaga ya kamata kowa ya shahawa kwami ya fahimta ce ba a nan ne matsala kai da ka fahimci ga yadda ya kamata to i kayan ka dan Allah ya zai idan mun tashi kowa yana zashi ha gida ko to sai wani ya dika ce lala kace gida ce ba nan bane hanya gidan idan Allah zaka damu da shi to me ya tashi hankali ai me kallon in ka bai kokari kai dariya yace kullum ba nan bane hanya gidan ka sam kace ina ne yace haka zaka yi sai kai to haka ne fa matsalar rashin karatu ne in dai ka karanta ga yanda ake ibada dan wani ya zo ya ce ba haka to me matsalar ka da shi kawai sai ka kada gaba ka tafi amma sai ka tsaya kace sai kai rikici da shi dan me nace ba haye gidanka ba ga ka ba ka bata kanka lokaci to yau haka din da miki da an zo wata fahimta daban wannan ya ce wannan ya ce sai ga an kwatsa yana ta bala'i kaga in za a basu ala ilimi da adalci sai kowa ya abu da jiga shi ya fahimta kokarin da zaka yi da kace mishi kai ina zaka in yace gida in ka san hanyar gidan shi in ba nan zai yi ka bai da shi kace to sai ya kamata kai amma kai game da matsalar gidanka ai baka da matsala ka san inda gidan yake kuma dan yace ba nan bane kai ka san can ne to haka ya kamata mu yawa sai ga an zauna lafiya amma sai ai ta rikici akan abin da bai ta kan karya ba Allah dai ya gara da mu bayani akan qiyamu ila rak'atu salisa summa rabi'a duk abin da malam ya kawo anan haka annabi yake a wajen sallah idan kan da zaran ka kwatanta haka to ka kwatanta yadda annabi yake sallah ne wanda tafi da duk duniya musulunci ayyar shi sun makana sallallahu alaihi wasallam yanhadu ila rak'atu salisa mukaddiran annabi yana zabura yanhadu yana mekewa ko yana zabura zuwa raka'a ta uku yana mai kabara ashe lokacin da kai zaman istiraha in ka dogara a hannunka ka meke tare da me zaka tashi Allahu akbar sai ka meke ba sai ka tsaya cak ba za ka yi kamar ba kuma kana zaune ba za ka yi ta a nuna kuma ka tashi yan hadu aka ce ba ba rai hadu an ce ayyana dogaro a karatu ba ko to haka din za ka tan haka meke kawai allahu akbar ka za lahu din a nan gudun don ka samu damar kabbarar tare da mai kewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake a raka'a ta uku an gane ko wa amara bihi masu salatu haka annabi ya umarni mutumin da ya mura da sallar shi bi kauli summa asna azalika yace haka zaka yi kullu raka'atin wa sajada a cikin kowace raka'a da sujuda kamar ta kaddama kamar da bayani ya gabata wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-qa'd min al-qa'da lokacin da manzon Allah yayi tsaye daga zama kamar ya meke tsaye daga zaman da yake kabbara zai tashi da kabbara ne sun makama sannan sai ya meke kenan ba sai ka meke ka tsaya ba a raka'a ta uku ta ko za ka yi kabara za ka meke tare da mi tare da kabara wakana sallallahu alaihi wasallam ya rafa'u ya dai annabi idan ya tashi a raka'a ta uku yana daga hannunsa ma hadin takbir a hayaran tare da wannan kabbaral ta mekewa a wani lokaci kenan kana tashi sai ka daga hannunka haka wannan kuma wani lokaci kai wani lokacin ka bari yasa din da kaga an ce a hayaran ba dole bane an gane idan ka tashi raka'a ta uku kana beke sai ka daga hannunka Allahu kamar ka ba ga Allah sai ka daga hannunka ka sanki sai ya kace a hayalan kenan wani lokacin da yake wa kana idza arada al-qiyam ila rak'atur rabi'a ya kasance idan ya tashi zuwa raka'a ta hudu mun yi magana akan ta uku yanzu ta nawa sai ya ce Allahu akbar nan ma sai ya ce Allahu akbar mana sai ya kafara wa amara bihi masihu salatahu ya umarni wanda ya mu sallar shi da yin wannan kamar ta kadama alifan kamar da bayani ya gabata a can baya wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi annabi yana daga hannayensa ma hadhihi takbir tare da wannan kabbaral hayana a wannan lokuta kamar ya maimaita ne summa kana yastawi qa'idan sai annabi ya daidaita a tsaye ala rajhihi ala yastawi qa'idan ya daidaita a zaune yana magana raka'a ta huda shi ko ala rajhihi yusra akan kawashi ta hagun mutadilan ya daidaita akan kawashi ta hagun hatta yarda a kullu azumin ila maudu'i har kowane kashi ya koma gurin shi mana ana bukatar nutsuwa kenan a nan gurin sun mai hukumu mutamidan al'adu sai ya tashi yana mai dogaro da hannunsa akan kasa kenan lokacin da zai mege a raka'a ta uku ko ta hudu wa kada ya ajinu malam ya maimaita ya ce annabi yana ajinu mana yana jimke hannu in za a bake yan uwa hannu jimke shake kamar za ka yi me ake cewa bugo na kara wanda ta yi kwando haka za ka jimke hannunka in za ka meke yawa ka da ji kasa da shi amma kuma karka yi dangar da yawa yamma za ka jimki hannunka shi ne ma'anar ya ajiru an gane idan za ka meke sai ka jimki hannunka ka dogara da hannun naka ka meke sama kana mai kafa shi ne aka ce wa kana ya ajiru yana jimki hannunsa ya tabu da ala ya dai sai ya dogara da hannun idan kama idan zai tashi wa kana ya karo fi kullu min rak'ataini annabi yana karantawa a cikin rakawoyi guda biyu al-fatiha karatun fatiha wa amara bi zalikal masih salatahu ya umarni wanda ya mura salati da karatun fatiha da yin haka wa kana rubbama adafa ilayhi ma fi salati zuhri bi aya a sallar azhar annabi yana karawa da waɗansu ayoyi idan aka ce bid'a abin daga uku zuwa bakwai abu ne bai yi kasa da uku kun bai wuce bakwai ba shi da aka ce bid'a shine bayanin annabi yusuf balamisa fi sidin bid'a sinin ya zama a cikin kaso wasu yan shekaru to annabi yana ƙara waɗansu yan ayoyi wanda ba su gaza ako ba su wuce bakwai ba a sallar azhar ko kama sabaka bayani kamar yadda bayani ya gabata fil qira'ati a cikin karatu bi salatu zuhur cikin sallar azhar wai wannan muna magana wasu raka'o'i ne tukuna raka'a ta uku da ta hudu aka ce yana karanta fatiha kuma ya kara wasu ne wasu ayoyi a wata sallah ta azhar da la'asar ashe ba laifi bane idan ka karanta fatiha a sallar la'asar a raka'a ta uku ka kara wata aya da bata wuce daga uku zuwa bakwai ba an gane bata yi kasa da aya uku ba kuma bata wuce bakwai ba shine buta aya a raka'al uku ko a raka'a ta hudu duka wani ya tabbata a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine bayanin da malam ya kawo akan abin da ya shafi raka'a ta uku da ta hudu yanzu kusan an kare raka'o'i in ma uku wa in ma hudu bakin yawan adadin sallar farilla kenan ko to sai aka shiga al-qunut fi salatul khams ila zila yin al a cikin sallolin nan guda biyar saboda faruwar wani abu a ce musulmi babban makamin su shine al kuma a sallolin nan guda biyar kaga karantarwa suna ta yi amfani wanda shi yasa a lokacin da aka samu juyin mulki a kasar nan har ce ɗaya daga cikin shugabanni na yes na mali waɗansu daga cikin shugabannin da sun sun same shi wata hanya ce ya kamata mu yi ya ce masa wallahi ku nemi malaman sunna ku za su ba ku hanyoyi wanda za ku tsaya a kansu kuma samu cin nasara saboda mun san matsalar da ta faru a kanmu su ta fara faruwa don da ta mata fi kowace zama matsala ko ba haka ba saboda mun ne babban ajihu a gani shawarar farko da su shugaban suka ne masu aka ce aini alkanutu dukkan malamai na ɗariku da gargajiya in ba malaman suna ba wake alkanutu a cikin sauran saloli a da sai dai ta asuba ka wanda ake mulhun ko ko ba haka ba in ta kai aka sani amma ka karanta wa suna sai ta sa al'adul aka samu haɗin kan sauran malamai su ma suka bi akan hakan kuma abin ya tasiri da masalatan gargajiya da na sunna da na yan ɗariku har da ma wasu ya zama to dai a nan bangaren an dawo kan mi kan sunna saboda duk lokacin da mutane suka yi riko da karanta wasu sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka suna samun cin nasara to da mu mu a cikin karanta lo addinin mu idan wani bala'i ya sako ko wani ya taba mu to muna maida mai radi da makamai na lokiriya na adda alƙarutu a cikin sallolin mu guda biyar gaba a guri guda da cikin salloli da ba a alƙarutu shine sallar juma'a yin sallar alƙarutu a juma'a wanda bid'a duk da wasu daga cikin malaman sunna masu nafi amma babu shi a sallar juma'a ba a alƙarutu jama'a amma sallar azhar sallar la'asar sallar magariba sallar isha sallar asuba in dai ga wani bala'i ya tunkaro zai zo ko ana jin tsoron zuwa shi ko ya riga ya zo in dai musulmi sa rike alƙarutu a sallolin su guda biyar wallahi sai sun kawo da wani bala'i ko da gari shi yasa ashe yana daga cikin abu mai mahimmanci malam ya sanyo alƙunutu fi salatul khamsi yin alƙaruta a cikin dukkan sallolin mu biyar sai aka ce nazila saboda wani bala'i eh saboda da kaga ka shiga kumci to karka alƙaru wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadu ala adam annabi idan yana sai bungunan addu'a akan wani ko akan wasu an yada uli adam ko ya ba wani addu'a karata sai yayi alƙarutu fi raka'atul akhira a cikin raka'ar karshe ta kowace sallah daga cikin salloli guda biyar amma ana yin ta a wani guri ba da ruku idan an dago daga ruku na karshe idan alƙalutun ba ba gaba gada ake ba inda aka dama sai kun gama sallah ku a raka'a ta karshe in kun dago daga ruku yanzu ya sujada ko to a nan gurin sai ku daga hannu liman ya daga hannu kuma yayi addu'a a bayyane ko kuma ku rika cewa amin amma kaga alƙalutun ta gargajiya da ake da asuba libaira baira ba ku gane ya kare sai kun je ƙof mulhukko to yanzu sai ya ɗanyi wani haka ko ba haka bai sa bitar eh aga yato kuma ba bayan ruku yake ba kafin ruku ko ga an dora abin ba gurin shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai ma wani addu'a ko zai addu'a akan wani yana yin alƙarutu ne a raka'ar ƙarshe bayan ruku na ƙarshe idan ƙala sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd lokacin da ya dago daga ruku ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd a lokacin nan sai ya daga hannun shi wa kana jaharu bi du'a yana bayyana karatun alƙarutu shi yasa ai duk inda aka je za a alƙarutu in ka diba da aka yi a cikin shekarun nan su ake sa gaba ha malaman sunna a nan gudun dole aka yi laka salar tun da da su bayi masu yi kai da su karanta a lissafi kawai saboda mai matsalar ke na rashin aiki da abin da ake karantawa da an zo gurin aikin sai ka kasa sai ka gigice amma yadda man kana yi ba ba ka gigicewa to saboda kawai suwa da suna yi sai ka ki ga abin da ya inganta kuma to shi da aka ce annabi yana bayyana addu'ar anan an yarda a kama suna idan har wanda za a wa alƙanuti ya cancanta a kama sunan shi ko a siffanta shi wayar kawai dai annabi yana daga hannun shi idan ya zo mai alƙanutu wayo min man khalafahu kuma duk waɗanda suke bayan shi suna ce amin ba inda aka yarda liman ya yi addu'a ma musu ce amin a bayyane sai a alƙaru ko a sallar juma'a limamin idan yana addu'a da za ka yi suna ce abu kuskure ne zama nan shi kaɗai ake so ce abu an so liman ya yi addu'a shi ya ɗaga yatsa a sallar juma'a imamu ana so ya ɗaga yatsa ba hannu ake ɗaga ba a juma'a ya ɗaga yatsa ya yi addu'a ko kuma sai ku shiru amma idan aka zo alƙarutu to liman ya ɗaga hannu ko kuma kuna dama ko ku ɗaga ko ka ku ɗaga ne idan ya addu'a ku rika ce amin to kaga abincin ma yana da guri a cikin ita karan kanta alƙalut akwai inda bai dace a ce abu take da mutane sun ci abu wanda sai mun je gudu insha Allah shi dai wani kawai tun da ya ji an kai balle ba ka samu mai murya ya rera kawai sai ta ci abu akwai inda ba a so a ce abu amma take da mutane suna ci abu dan da muka zo gudu insha Allah za mu bayyana idan an zo liman yana alƙalut ba ko ina zaka ci abu ba yasa ne daga cikin sabo ya ce abu zara ki fari yana addawa ne na ce a mai cika ganga sauki hannun ka bari shi abu bari da kana yadda ya gama ya ce me saka ce kada ya ce abin da nake roƙon nan gaba ɗaya kai neman tsari kake da shi ya ce kagani ina roƙon talauci ne akwai masu talauci saboda shi talaucin nan shi ne mafi sauƙin hisabi ranar kiyama shi yasa nake roƙon shi ƙarancin tattalin arziki ne nake roƙon Allah talauci kai kana son shi ya ce a ya ce shi sa ce sarki hannunka ka ce abu ya ce saboda annabi ya ce ranar kiyama talakawa za su ga addana tsawon shekara 500 suna morewa a yadda masu kudi suna can ana lissayi idan ka samo biyanka da ka dago da ilmi da za'a shirin kai kawo Allah bayani kuma ya ce ina haka shi ta kuma kai bayani shi za ka ɗauki lokaci ana maka bincike idan kai mai kudi ne da haka shi sai yake roƙon Allah talauci to shi kuma da kawai da ya jira da wasu kake ci abin shi sa yara ya ce a mutum yace kuma yana roƙo Allah rishin lahiya ne akwai masu rishin lahiya yace saboda rishin lafiya baya barin mutum zurzuni idan mutum yana yawan zazzabi da ciwon kai yawan rishin lahiya na sami to zai tashi gaban Allah ne bai da zunubi ko kaɗan shi yasa shi yake roƙon rishin lahiya don ya tashi gaban Allah ba zunubi an gane yace kai kana neman rishin lahiya ne a ya yi ta zana mace abubuwan ya ina shi ya kwantar kishi ce to shi yasa da ya kai karkashi abin yana adata haka kawai shi yasa an gama mutum yana adata shi ba ruwan kai ma ita ka wa ce wannan raƙo mai suka mace ba na wani kabila ba ya zo yana adda sai ji wani ya ce Allah jika hamsin ne jika hamsin sai ilga jika hamsin ba ta shi karkara ba Allah hankali biyu kai eh shi gidan ki kama Allah irin mutum tun da shi ne yana rabar raƙumar shi yawa shi kuma yana jika hamsin ce to kai raba Allah hankali biyu in kuma jika hamsin je ke tai eh saboda shi yana yi shi yana yi ya gani ko to kowa da bukatar shi kowa da irin abin da yake ne ba amma dai mu za a kowa na son kuɗi ko? to Allah ka ba mu yar barka da talaucin ma ai bala'i ne wani lokaci talaucin yin zama ka ba imani ai ka shiga uku da rafiya za ka yi wallahi kana ji kana gani sai ka zama arne a gani imanin ma maka yasa a imanin ya zauna fafata za a yi kawai Allah kawai kowa zai ta kawo hari Allah ka tabbatar da mu to haka muna magana akan alkanutu annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannu kuma yana addu'a a bayyane ko ma mu suna cewa mi amin shine sunna wa kana yaqnutu fi salatil khams kullaha kuma annabi yana yin alkanutu a cikin sallolin nan biyar duka babu sallar da ba alkanutu a ita a cikin sallolin guda biyar sai juma'a yawa juma'a ba ta daga cikin salawat ko yadda da aka yi da ba sai an yi azhar ba ne ana cire azhar ba a yin alkanutu a sallar juma'a galibi har malamin ala suna suna yamma kuskure ne babu da haka lakin na hu kada la ya kadu tafiya illa iza da ali kaumin au da a ala kaumin annabi baya yin alkadutu kuma sai in zai yi addu'a ga waɗansu ko akan wasu waɗansu na cikin hawulaye kamar falastin haka in muka yi alkadutu mun yi mi li falastin ko dan falastina su huta daga halin da suke cike ko makwabtan mu Najeriya ce da nahum yayi yawa sai muka adda kaga alƙarutu muka yi amma saboda mi saboda su ko a cikin kasar mu haka gari kaza yana cikin abin sai mu ce to mu mu taimake su da alƙarutu mu je haba bababan da ba sa taruwa ka san su ba a tare su duk wani makamin da ka tare a duniya an karba wallahi za a yi makamin zai tare shi amma banda addu'a musamman cikin alƙarutu da azuke da za ta gini ba ta taruwa muna sakaki ne kawai duk wanda ya matsa masa sha alƙanutu wallahi ka gani amma ka yi adalci kuma ya mana shi sa manzana sallallahu alaihi wasallam baya alƙanutu a banza da kaga an ce alƙanutu akwai abin da ya faru ko kuma ana gudun ya faru waye ma a kanku ku ko a kan waɗansunku sai ku taimaki su da alƙanutu faru ba ma ƙala sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce Allahumma anjil walid ibn walid kaman irin alƙanutun da manzon Allah ya zamanin shi akan mutanen da yayi ne mana ya kawo wa salmata bin hisham wa yashi bin abi rabi'a waɗannan waɗansu waɗanda aka zalunta ne annabi yake addu'a akan su akan Allah ya tsirata da su Allahumma ashdud wada'atuka ala mudarra ka kabila guda ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsananta bala'i akan ta wada alhasini da kasini yusuf Allah ka tura musu bala'in yunwa da rishin abinci kamar da ka daura a zamanin annabi yusuf ashe ba laifi bane makiya musu mun addu'a ko irin isra'ila irin faransa a zalimai irin sauran kasashen da suke zalunta al'umma musulunci yara musu mummunata allahumma la'an liyani warilan wa zakawan annabi yace allah ka tsinewa liyan kabilar darilan da zakawan wasiyatin asatullah wa rasulullah duk waɗansu waɗanda suka sabawa allah da manzansa a ce ya halitta duk allah a musu addu'a duk wanda ba musulmi ba in abu ya zahi babu da ya musu mummuna da su makali ya kudu idan fara gaba da kurut idan manzan Allah ya gama alkafin da dama an ce bayan ya taso da daga ruku na karshe ko sai ya ce Allahu akbar sai ya kabbara fa da sai su jira yanzu an gare kenan yanzu kenan sai mu tashi da su daga bakan alqurut da wutar alqurut guri na biyu wallahi da cikin sallar wutar Allah ta'ala ga ta amin Allah ya hada yan uwa mu dage mu rika yin aiki da abin da muka karanta shine mafta galibi matsalolin da ake samu shi ne rashin aiki da abu da aka karanta da duk lokacin an samu wani aiki kuma sai abin ya zama sabo sannan kuma